بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa yau muna wuri na 22 a wannan wata mai albarka watan ramadana wata na tara a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da 22 ga watan uku na miladiyar isa dan maryam alaihissalam 2025 muna karatu a cikin suratul hadidi daga wannan masallaci mai girma na kofar gidan ibrahim dorogo da ke nan ningi ta jihar bauchi a ina jin mun kwane aya ta 27 ko yau kenan za mu tashi aya ta 28 da yardar allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم bayan addarasin da muka kwana jiya da Allah yake ba mu labari yana saukar da manzaninsa ne ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan ya biyo baya daga wannan sai wannan ya biyo baya har lissafinsa ya ƙare a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne annabin ƙarshe shi ne manzo na ƙarshe shi ne wanda aka aiko shi zuwa ga duwani sakalai wato duwani mutum ko aljiri na duniya ga baki ɗaya da sallace ya yi wallazi na amanu ya ko masu imani itakullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi kuma ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflaini Allah zai ba ku ladan ku ribi biyu min rahmatihi daga rahamarsa wa yaj'al lakum nuran kuma ya sanya muku wani haske tamshuna bihi da kuke tafiya da shi wa yaghfir lakum sannan ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne Allah da yace ya ahlizina amanu ya ku masu imani a nan gurin ahlul kitaba ake magana ya yahudawa da nasara Allah ya ce itaqullaha ya ku ahlul kitabi ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kun yaka yi utukun kifulaini Allah zai ba ku ladan ku ribi biyu ya ba ku ladan ku na bautar da kuka yi karkashin annabi Musa ko karkashin annabi Isa sannan ya ba ku ladan ku na bautar da kuka yi karkashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aga su muri kenan kenan yau ahli kitabi in ya musulunta waccan ibadar da yayi Allah zai karba ya masanya ta zama lada ta zama mai kyau sannan wanda zai yi yanzu kuma dama ya taka bukatuwa da shi shi ma Allah ya ba shi lada zai samu lada kenan ribi biyu da nasa na da da kuma nasa na yanzu min rahmaci kuma hakan daga rahmar Allah ce wa yaj'al lakum nuran sannan ya sa muku wani haske mai hasken shine alqur'ani a tamshuna bihi da za ku rinka tafiya da shi kenan duk wani mai imani alkur'ani ne mai haskaka maka hanya alkur'ani ne mai nuna maka daidai ko rashin daidai din yayin da ake so a raba ka da imaninka to sai a cire qur'ani a gabanka idan aka cire maka qur'ani a gabanka an raba ka da imani yayin da ake so a raba ka da Allah sai a cire darajar manzon Allah idanka daga an cire da manzan Allah an raba ka da Allah yayin da ake so a raba ka da manzan Allah kuma sai hada ka fadar sahabbai sai ka dinga ganin laifin sahabbai da ka sai ka daina ganin mutuncin sahabbai to cin sarga take tsakaninka da manzan Allah zan tsinka ta da ka wannan mataki ne bayan mataki wa gafir lakum kuma Allah sai ya gafarta muku wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimin kuma Allah mai rahama ne da haka daga cikin rahamar Allah abinda baka yi ba ma mai kyau sai a baka daga cikin rahamar Allah abinda baka yi ba mara kyau ba za a baka ba ai rahama ce so ne kayi abu mai kyau an ribanya maka shi an baka fiye da darajar aikinka kayi abu mummuna an baka daidai da abin da kai mummuna baka yi mummuna ba ba za a baka zunubi ba shi yasa lokacin da manzala cikin sahabbansa da yake gaya musu abubuwan dan adam zai iya samu lada sai ya ce hatta ma biyan bukata mutum ya kwanta da iyalansa za a ba shi lada suka ce yanzu manzo Allah mutum ya biya bukatar shi kuma ba shi lada ya tambaye su me kuke gani da zai dauki azzakarin ya sa a farjin haram me yake da shi yana da zunubi to haka ma ya sa ta a gunasa na halal yana da lada Allah yana da rahama da Allah mai da haka Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne daga cikin rahamarsa ya riɓanya ma aikin da ya sa ka yi in ka yi daga cikin rahamarsa ya yafe ma munanan aikin da ka yi in ka ne mai yafe ma sai Allah ya ce لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء domin ahli kitabi su sani ba su da ikon komai min fadlillahi da fadlil Allah wa anil fadlu bi yadillah lalle fadlillah tana hannun Allah ne yuti man yasha yana ba da shi ga wanda yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ma'abucin farara ne mai girma li Allah ai li kai la ya'lam ahl kitabi domin su ahl kitab su gane ba su da iko akan wani abu annabta ta Allah ce ilimi na Allah ne dukiya na Allah ne ba wani wanda yake mallakar wani abu wanda Allah ya mallaka sai dai abin da Allah ya baka gashi dukiyar ta Allah ce amma da ya baka sai ya sa wata ka'ida inda wani zai cuce ka akan dukiyar da Allah ya baka Allah kuma sai ya hore shi mara hukunci kuma su gane lalle falala Allah yana ba da ita ga wanda yake so ba wanda ku kuke so ba Allah yana ba da falala idan aka ce falala duk wani abu na ni'ima ta duniya ya shiga cikin falala duk wani abu na ni'ima ta lahira ya shiga cikin falala da aka dukiya falala ce mulki falala ce lafiya falala ce kwanciyar hankali falala ce ƙuruciyar da ke ta falala ce da haka Allah yana ba da farasa ga wanda yake so ne don Allah ma'abocin falala ne mai girma idan ya baka ba mai kwace maka idan bai baka ba ba wanda ya kuma ya kwato maka sallah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير cikin taimakon Allah mun gama karatu a cikin suratul hadidi kurakuran da muka yi a ciki na karatu ko fassara ko bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka karanta daidai muka fassara daidai muka yi bayani daidai Allah ya ba mu ladan sai ba mu ikon aiki da shi yau insha yanzu insha Allah za mu shiga sabon sura suratul mujadala wato ana ce mata sura ne ta jayayya ita wannan sura ta mujadala a madina aka saukar da ita a jerin surorin ita ce sura ta hamsin da takwas kuma tana da ayoyi ne ishirin da biyu daidai a ciki za mu tsinci wani hukunci na zamantakewar aure tsakanin miji da mata da wata ƙa'ida wadda an karanta mana ne don mu kiyaye ta don karin ɓata aurenmu bayan bismillah rahman rahim Allah ce kwadi sami Allahu hakika Allah ya ji kaulan lati tujadiluka maganar matan nan da take jaya da kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi zawjiha akan al'amarin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah wallahu yazma'u tahawura kuma Allah yana ji muhawar da kuke yi tattaunawa da kuke yi inna la sami'un basirun lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne wannan mata da take jayayya ko muhawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi sabani akan sunanta an ce khawla sunanta khawla bintu sa'laba ko kuma sunanta khuwaila bintu sa'laba ko ma dai waye almuhimmu ba sunan muke so mu ji ba hukuncin muke so mu ji da kuma yaya an mutum ya yi da ke faruwa zihari mai ma'anan zihari mutum ya kamanta matarsa da wanda ya haramta ya aura gadon bayanki kamar gadon bayan mahaifiyata ne a lokacin jahiliya ana amfani da wannan kalmar tun kafin zuwa musulunci da haka malamai suka ce abin bai tsaya a kan mahaifiya ba kawai duk wanda shari'a ta haramta ma ka aura to idan ka kwatanta ta da matarka to akwai hukunci da yake kanka amma kafin jahiliya auren babu shi to ita wannan mata khawla ko khuwaila a farkon musulunci mijinta ya mata zihari ya kwatanta gadon bayanta da na mahaifiyarsa daka ta zo gurin manzan Allah da koke tunda ta san hukuncin abin a jahiliya amma a tunaninta tun da musulunci ya zo ya cancanza abubuwa to kila hukuncin ma ya canza daka take gaya manzan Allah ga abin da ya faru da mijinta sai annabi ce ai ina ganin kawai auren ku ya mutu ta ce ya za ka ce aure na ya mutu ni ina kawo ƙara gurin Allah da manzansa kuma ka ce aure na ya mutu ni fa ina son mijina ina fa ganin auren ki ya mutu haso lokacin Aisha Allah ya kara mata yadda tana wanke kan wato tsagin kan manzara sallallahu alaihi wasallama ta shiga wanke kan tsagi na biyu sai Aisha sai ta yi koyala ishara ishiru dan idan wahayi zai sauko wa manzon Allah ana ganewa da haka Aisha ta fahimci wahayi ya sauko wa manzara sallallahu alaihi wasallama da haka ta shiru ta dakata bayan wahayi ya gama sauka sai annabi tutu ta kira mijinta sai ta kira shi shi ya laika cewa kadi sami Allahu qawlan lati tujadiluka hakika Allah ya ji maganan wannan matar khawla ko khuwaila da take jayayya da kai fi zawjiha a alamarin mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah ai lokacin da yake ce mata auren ku ya kare tace aure na kare ko ni ina kawo ƙara zuwa ga Allah da haka nace wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawara kuma kuma Allah yana jin muhawarar ku inna Allah sami'un basir Allah yana ji kuma yana gani to da mijin yazo sai ya ce الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا lokacin da mijin khawla ya zo sai manzon Allah ya tambaye shi sallallahu alaihi wa sallama ma aranta ila yaminika allati aqsamta alaiha me kake nufi da rantsuwar da kai akan matarka fa qala sai mutumin yace wa hal haka faratun akwai wata kafara ne akanta faƙalar rasulullah sai maza ce maza ike ce masa hal sastati an ta atika raka ba za ka iya yanta baiwa ƙala idan ya zahabu mali kulla warraga ba a gala ko galiya wa ana kalil mal ni ba da kuɗi kuɗi na ya ƙare kuma gaskiya baiwa tana da tsada ban da kuɗin zan iya siyo baiwa ban san yanta ta faƙala sai manzo Allah ya ce mai sallallahu alaihi wasallama fa hal tatati an tasuma shahraini mutatabi'aini zaka yin azumi wata biyu a tajere kala la wallah ita wallahi bazan iya ba walaula anni akul fil yawm thalatha maratin la kalla basari ai in ban ci abinci sau uku ba a wuni to ido na ma zai samu matsala bazan iya ba فقال له سيان النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا to zaka iya ce da miskinai mutum 60 kala sai mutum ya ce wallahi la ba san iya ba illa an ta'ina ni ala zalika sai dai zaka taimake ni akan haka ta'inu wa salatu inni mu'inuka bi 15 sa'an sai ni ce to ni zan taimake ka zan baka sa'i 15 wa ana da'i laka bil baraka kuma zai maka addu'a Allah ya maka albarka ina ba ta mun gane dan haka lokacin da suka gama wannan sai annabi ya gaya masa to ga hukuncin da Allah ya saukar allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim waɗanda suke yi wa matansu zihari daga cikinku mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa ma hunna ummahatim a su ba uwayensu bane matarka ba uwarka bace in ummahatum illa allati waladanahum uwayensu sune waɗannan da suka haife su wa innam la yaquluna munkaran wannan magana suke faɗa kullum munkar suke faɗa magana ce a bar kyama ka kwatanta mahaifiyarka da matarka dan baka su ka kwanta da matarka wannan magana tana a bar kyama ce bil qawli wa zura sannan magana kuma ta laifi ce kenan idan kai zihari kai laifi ka saba wa Allah wa inna Allah la gafurun la afuwun gafurun to lalle Allah mai rangwame ne kuma mai gafara ne sai ya ce wa inna allaha la ghafurun wa wa inna allaha la afuwun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Allah cikin hikima sai ya fara gabatar da zargin wato laifin yin zihari kafin ya bibiyi hukuncin yin ziharin Allah ya ce wallazi ne zahiruna min nisa'ihim waɗanda suke yi wa matansu zihari suke kamanta su da iya uwayensu thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo ga abin da suka faɗa wato suna so kuma su warware wancan magana yanzu ya kamanta ta da mahaifiyarsa sannan kuma yana so ya dawo ya warware wannan maganar da ya yi an gane to ga hukuncinsa fata hariwa raƙaba ya yanta baiwa min kabila an yata masa kafin ya shafe ta zalikum tu a zo na bihi wannan shi ne ake muku wa'azi da shi wallahu bi mata amalu na khabirun allah masani ne game da abin da kuke aikatawa kuma zai baku labari da kenan akwai abubuwa da ake yi lokacin jahiliya amma musulunci ne zo sai ya canza shi wannan zai nuna maka a lokacin jahiliya ba dauki mata da daraja ba mata ba su daraja a lokacin jahiliya kenan musulunci ya yi wa mata gata na inanaha wanda babu wani wayen mai wayo da zai yi wa matarsa gata irin yadda musulunci ya yi masa za a ga matar musulmi ta fi shagwaba za ga wanda ba musulmi ba yanzu matar ce za ji kasuwa ta toya kosai matar ce za ta je gona in ma aikin gwamnati take to za je ofis abin da ta samo shine abincin gida shine kudin makarantar yaran gida shi kuma abin da ya samo na shan giya ne da biyan bukatarsa ina ba ta mun gane amma a musulunci ruwan da matarka za ta sha ma yana wuyanka ballantana dan kunni ballantana hoda ballantana mai ballantana uwa da uba gudun zama da sutura da abinci duk yana wuyanka ne sai dai kawai abin shari'a ta ce ka yi gwargwadon yinka falimfik zo sa'atin min sa'ati wanda yake da hali ya ciyar gwargwadon halinsa wanda kuma bai da hali ya ciyar daga abin da Allah ya bashi shi ne ka'ida ta musulunci amma dole ka ɗauki ɗawainiyar matarka to sai ka ga ita matar musulmi da ake ɗaukar ɗawainiyarta ita ce kuma take renuku dama wacce ya fara wanda ya samu shi ke renawa ita kuma waccan da take ɗawainiyar gidan ita kuma alfahari take da abu da haka idan ka yi zihari ka kwatanta matarka da mahaifiyarka to kafin ka dawo in kana son ka warware wannan ziharin da ka yi sai ka yanta baiwa in ma ba kar ita to sai ka je ka sayo ka yanta tallafi wallahu bi mata amaluna khabirun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa na'am
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم yanzu mun ji mataki na farko da mutum zai bi kafin ya warware jihadinsa shine ya yanta baiwa na gaba Allah ce faman lam yajidi wanda bai samu baiwar ba ba shi da ita sannan ba zai iya sayowa ba fasiyamu shaharaini mutatabi'aini sai ya azumin wata biyu a jere malamai suka ce lokacin da yake yin azumin nan na wata biyu sai larura ta sa ya sha ruwa suna da fahimta biyu a gurin larura ta sa ya sha ruwa suna da fahimta biyu a gurin fahimta ta farko in ji malaman zai dora daga yadda ya aji ƙila ya yi guda ashirin a wannan watan sai rashin lafiya ta kama shi ko wata larura daban sai ya ajiye sai ya sha ruwa na kwana goma to yanzu in ya samu larura ta, ta wuce to sai ya zo ya dora kan ishirin ɗin can fahimta ta farko kenan ina gani an fara mana wurin gane fahimta ta biyu a'a ko da larura ce ta sa ya sha ruwan to fa na bayan su rushe da haka idan ya dawo sai ya sake sabon lissafi zai suka gaba wata hujja suka ce ah me yasa mace idan ta ɗauki azumi da rana sai haila ta fito mata ‘yan ruwa za ta sha in ta sha ruwa wannan azumin ai yawar yawar gari ta rama shi ko ta sai ta rama wannan azumin da ta sha ruwa a ciki to da haka ne su ma in kana azumin kafara sai larura ta sa azuminka ya kasha ruwa to wancan ma ya warware wannan fahimtar ta ta su da malamai ina ba ta mun gane wallahu alam da haka zai yi wata a azumi na wata biyu mutatabi aini a jajjere min kabala an yata masa kafin ya jawo matarsa fammalin yau sattai wanda ba zai iya yin azumin na wata biyu a jere ba fati amu sittina miskina sai ya ciyar da miskinai sittin abincin wuni guda wato abinci sau daya ba wai sau uku ba a shari'a idan ka ci abinci sau daya a wanda ya wadatar da kai cin abinci sau uku ko cin abinci sau biyu samun dama ne amma in ka ci sau daya ya wadatar da kai na wannan wuni insha Allah in ka fi kenan ko da safe ko da duk inda ka sau daya a wani wuni ya wadatar da kan Allah ya yarda dare kuma lokacin bacci ne ko da haka daɗi ne da kwanciyar hankali kake cin abinci so uku so biyu alhamdulillah Allah ya mana ni'ima Allah ya mana ni'ima mun gode masa sai ga yanzu mutum yana cin abinci so biyu yana kuka kana cin abinci so biyu a wuni sai ka ji kana kuka Allah ya takaita maka Allah bai maka ba wannan ma ni'ima ce Daka za ka ba da abinci na wuri ɗaya kuma sau ɗaya wa mutum ɗaya ka ce da mutum ɗaya kenan zai yiwu in tara mutane sittin? in dafa abinci na mutane sittin na basu eh zai yiwu in dafa abincin mutane sittin in tara su mabukata ne in ba su ci alhamdulillah ya yi ko ka fara kowace iri ce hakan ya yi zalika litu'minu billahi wa rasulihi wannan hukuncin Allah yayi ne dan ku yi imani da Allah da manzansa wa tilka hududullah wadancan bayan da aka yi muku iyakokin Allah ne walil kafirina azabun alimun lalle kafirai suna da wata azaba mai radadi kenan yin zihari da kin yin umarnin ko kuma kin bin umarnin Allah a wurin zihari yana dawamar da mutum a wuta doka ce da kuma hukunci da aka mu kiyaye mu san wani al'adar mu al'adar ba ma irin wannan al'adar ba haushi ai ba zihari ko al'adar ba haushi ba zihari to amma misali matarka ana ce mata momi ko ana ce mata inna ko ana ce mata baba idan ka faɗi sunan ya zama zahari ko ya zama zahari ba an fahimci tambayar ta kuwa matar ka ce kamar yin yanzu an zamani matar ka ce maka dadi ko to a ce ko kai ka ce to momi to ko za ka sa sunanta ne zihari ya yi ko ba zihari ba zihari to kuma in ba sunanta ba ne fa kawai soyayya ce sai kace mata momi yaya babata an samu matsala kenan so tsabagen soyayya kace mata baba kaga nan zai har zai shiga ko wanda za ka bi iya bakinmu ba ya laifi ka yi matar ka alkunya ai manzan Allah ma yau matansa alkunya yana cewa Aisha Humaira alkunya yake mata da haka matar ka mamarwa ne mamar wance ko ka samu wani suwa na soyayya mai dali eh dai ba laifi kada ka kira suwanta garangatsai kamar yadda kai kai ma kada kira kanka garangatsai a ya kamata akwai alkunya a ciki ta yi mata alkunya ta yi maka alkunya wannan babu laifi amma abin da zai kawo iyaye su shiga ciki to akwai matsala na misali ya ce innal ladina yuha الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين الله إن الذين يحادون الله ورسوله lalle waɗanda suke saba wa Allah kuma suke saba wa manzansa kubitu sun halaka kama kubitan lazina min qablihim kamar yadda waɗanda suke gabansu ma suka kubuta suka a halaka wa kada anzalna ayatin bayyinati Allah ya ce hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu masu yin bayani dalla dalla wal kafirina azabun muhinun lalle kafirai suna da azaba ta wulakanci Allah da ya ce inna lirhaduna Allah wa rasulahu masu sabawa Allah da manzansa me ya sabawa Allah kin bin dokar Allah Allah ya ce kai ka ki Allah ya ce ka bari ka ki bari me ya sabawa manzan Allah ya baka umarni ka ki bi ya ce ka bari ka ki bari ne sabawa manzan Allah wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka malamai suka ce sunnar annabi abubuwan lura guda uku ne abinda annabi ya aikata ya yi abin ya yi ko so da ya yi ya zama sunna ko bai ce a yi ba inda ya yi kuma bai ce kar a yi ba in kai sunna kai ko kuma ya ce a yi kaza ya ce a yi kaza inda bai zo ya ce kuma kar a yi ba in kai kayan sunna ko kuma an yi abin a gabansa wani sahabi ya yi abin manzo Allah bi hana ba abin ya zama sunna haka ne to magana tahajjud misali ku yi hakuri malamai sun yadda manzo Allah ya fito tahajjud su biyu ko uku an yi daya an yi biyu an yi uku daga nan bai kara fitowa ba sai ya ce yana jin tsoro ya karta zama dole mu lura da tarawihi da kiyamun lairi ko kiyamun rawaban da tahajju duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne sunan kawai bambanta da yanayin yin su amma duka su dukkan su kiyamun rawaban ne ko kiyamun lairi tarawihi ana yin ta ne farkon dare ana sallar isha na ga sallar isha sai a ci gaba da tarawih qiyamul layli ana yin ta tsakiyar dare tahajjud ana yin ta ne karshen dare kaga duk eh ina fata mun gane to tunda an yadda annabi ya fito yayi so uku daga nan bai kara fitowa ba idan mutum yayi ya sunna ko bai sunna ba ya suna to ina ma lokaci cewa shi babu wani hadisi cewar annabi ya yi ko sahabbai sun yi manyan malamai ina musu fatan zaton alkhairi amma da sai su fito wancan hadisi zaki sai su karita mana shi ko wancan hadisi zaka ce annabi ya fito ya su uku sai a ce to wannan ƙarya ne bai yi ba hadisi mai rauni ne ko hadisin ƙarya ne to sai kaga sai mu gamsu mu ce to shi annabi taba yi ba amma sun karantar da mu cewar annabi ya fito ya so uku alhamdulillah to sai a fito tukuna a ƙaryatar da mu da hadisin kafin mu yi da cewar ba sunna bane da yake na biyu annabi ya sallallahu alaihi wasallama idan matarka ta nemi izininka na zuwa masallaci karka hana ta haka ne idan matarka ta nemi izininka na zuwa masallaci karka hana ta a hadisin bai ware mana sallar nafila ko sallar farilla ba kenan idan matarka ta ce za ta je masallaci ka hana ta ka bi umarnin annabi baka ba a shekenan dogaro da wannan dan na bar matata ta je ta hajjud saboda ga abin da annabi faɗa na ilimi to me da su ga kuma ana tara matan mutane alhali ba taɓa yin haka ba malamai a ji tsoron Allah malamai a ji tsoron Allah a daina bin son zuciya gaskiya ko ba bakinka ta fito ba ka goya mata bayan kasan gaskiya ce Allah ne mai ɗaukaka mutum duk ƙoƙarinka ba za ka ɗaukaka ba Daka saba wa manzan Allah ko saba umarnin manzan Allah yana kai mutum ga dawwama a wuta dindindin har abada don abinda manzan Allah ke cewa in dai Allah kuke so to ku biyo ni in kun biyo ni Allah zai so Daka wanda suke saba wa Allah suke saba wa manzan Allah ku bi to sun halaka halaka ku ne Daka daga cikin sunonin annabi ba ba hanjin jimna bane ban san gaji akwai ce akwai duk wani suna annabi sunna ce duk wata suna ta annabi sunna ce wulakanta ta wulakanta manzo Allah kaskantar da ita kaskantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daka waɗanda suke saba Allah da manzansa ku bitu kama ku bitu lazina min qablihim sun a halaka kamar yadda waɗanda suka zo kafin suka halaka Allah ta riga suka da ayoyi masu yin bayani dalla-dalla Allah ya taimake mu sai ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli shay'in shahid Allah ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an ranar da Allah zai tara su baki ɗaya, unabihum bima amilu sai ya ba su labarin abin da suka aikata a hasahu Allah wa nasu Allah ya kididdige ya kirga ya ajiye su kuma sun manta wallahu ala kulli shay'in shahidun Allah kan koyi mu shaida ne daka waɗancan masu bata ko saba umarnin Allah da manzansa Allah ce yau bai masu mullahu jami'an ran da Allah ta ga baki daya da mummuna da kyakkyawa ranar za a rabe Allah ne ya san mummuna sai kyakkyawa kai baka sani ba kai dai zahiri ne kawai naka ba ni kuma na Allah ne baka isa ka san abin da ke cikin zuciyar mutum ba sai abin da ya bayyana in ma abu ya bayyana sabanin abin da kake tunani to kai mutum uzuri kaza muna da wannan matsala ba mai juna mu uzuri saurin kuskurantar da mutum saurin kafurantar da mutum mun saba da shi to mu rike juna mu uzuri daga lokacin da mutum ya aikata mu idan sabo ya aikata ba aibanta shi zaka idan ya aikata saban ba kamar nasiha kamar addu'a hakkinsa ne a kanka zaka ranar alkiyama ne ranar Allah zai ware kyakkyawa ya ware mummuna wa yunabbi'un bima amilu sai ya ba su labarin abin da suka aikata asahu Allah wa nusu shi Allah ya riga ya kirga abin da kai munana sannan ya ajiye su gurin da ba zai lalace ba wanda kuma har ya manta ba shine kafiri ke cewa ma li hadha alkitabu la yughadiru sagiratan wala kabiratan ila hasaha wannan littafi wannan littafi ne wannan littafi kenan littafin ayyukanka baya barin manyan manyan ayyuka baya barin kananan ayyuka fa ya kiyaye su haka kai laifi ya bin ya wuce kamanta Allah bai manta ba lokacin da ka ji dadin bai minti biyar goma ka ji dadin ba ya kare amma yana nan aji kuma laifin ba zai kare ba sai ran da kace ka tuba kuma ka yi tuba mai kyau sai a share laifin da Allah mai rahama ne Allah ba ya san azabtar da bawansa sai dai dan azabtar da bawan yaƙi sai an azabtar da shi din daka masu mummuna aikin sun yi sun manta Allah bai manta ba don me Allah akan koyi mai shaida ne Allah yana alarishi idansa yana kanmu kunnansa yana tare da mu yana tare da mu da iliminsa duk abin da muke aikatawa ba ma aikata ba bi sani ba ga kuma ya sani daga duk abin da za ka yi ko kai kadai ko a cikin jama'a ko a cikin duhu ko a cikin sarari ka san Allah yana kallon ka bai lamta kun tarahu bai na yaraka kai in ka kasance baka ganin sa to shi yana ganin ka Allah ya ce
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم alam tara anna Allah ya lamma fi samawati wa fil ardi baka sani bane cewar Allah yana sanin abin da ke sammai da abin da yake kasai babu wani abu da yake wani lungu wanda Allah bai san shi ba idan mai rai ne a duk lungun da yake Allah yana kai masa abincinsa har gida idan marar rai ne Allah yana kiyaye kayansa Daka duk inda Allah ya aje kayansa ya san da aje sabon. Za ka tona rami wajen kafa goma sai ka samu wani ƙwaro a cikin tsakiyar ƙasa. Da ransa yana motsi. Allah yana kai mara abin da yake ci. Daka duk abin da ke sammai, da abin da yake sai Allah ya sani. Ma ya kone min najwa salasatin wata ganawa ta mutane mutum uku ba za ta kasance ba illa huwa rabi'uhum Allah ne na hudunsu wala khamsatin ko kuma na mutane biyar ne illa huwa sadisuhum fa Allah ne na shidansu wala adna min zalika ko adadin da bai kai haka ba wala aksar ko adadin da ya fi haka illa wa huwa ma'ahum fa Allah ne tare da su aina ma ka duk inda zai kasance daka idan kun je kuna mitin to ku san me za ku faɗa ku san me za ku tattauna Allah yana tare da ku lokacin da mushrikan larabawa suka yi mutum akan manzala sallallahu manzala yana gida bisa abin da ake yi ba amma suna mitin a kansa suka yi hukunci ko suka yi tufaki akan suka tattauna akan ɗayan uku ko dai su kore shi daga maka ko su kulle shi idai ne yawa cikin jama'a ko su kashe shi abin da suka yi kenan a ƙarshe suka yi ittifaki akan su kashe shi shedan ya kawata musu ya ce kowace kabila ta kawo matashi ɗaya a je a yau annabi dukan mutum ɗaya idan an kashe shi yanzu yawan ƙabilun zai hana 'yan uwansa neman fansa sai ko su nemi diya kawai suka yarda da haka aka yi tufaki akan haka sai Allah ya gaya manzar su zama to ga abin da ake shiryawa da aka tashi ka bar musu garin manzar Allah ya fita kira sai na aliyu ga kayan mutanen makan nan wannan kayan wane ne wannan kayan wane in gari ya waye ka ba kowa kayansa in kuma ka mutu mahaɗa gidan aljanna bakar ya fita gina mazala ya fita gina abubakar ya zula ya naganka cikin daren nan allah ya ba mu umarni mu bar madina a bar maka abubakar ko gida ya koma ba ya ba annabi suka tafi su kuma nan mushrikai an samu samari matasa sun kewaye gidan manzo Allah suna shirya fito su buge shiru shiru Allah ya samu ciwon bacci da ka ya ratsa ta cikin su ya wuce suna ta bacci har baya sun ja su gane manzo Allah ya bar gidan suka suka ba labari manzo Allah baya nan to duk wanda ya kawo manzo Allah raƙumi 100 shine ladan sa raƙumi 100 za a bar duk wanda ya kawo manzo Allah a raye ko a mace sallallahu alaihi wasallam annaba akwai hikima da ya fita sai bai yi nisa ba sai ya samu kogon hira sai ya ce mu shiga nan ai kaga hankalin mutane yana can ne shi ko yana nan asma'u yar abubakar ita ce mai kawo masa abinci in ta lura ba jama'a ba sa ganinta za ta lallaba ta lallaba ta kawo masa abinci asma'u ita ce ta nemo wannan wanda ya san hanyar madina wanda zai sa su akan hanya daka aka yi tanadin doki guda uku da ni shi wannan masanin hanya aka yi za a ba shi lada da na abubakar da na manzala sallallahu alaihi wasallam bayan an gama nema ba a same shi ba shine aka kawo in dawaki suka hau suka nufi madina daga lokacin da suke ganawar Allah yana nan yana jifu abin da suke daga ya ba wa Allah la ai ba manzo Allah labari daga a yau idan kuna ganawa kuna mitin ko akan mai Allah yana nan idan ko biyu ne shine na uku idan ku uku ne ke da hudu da haka idan za ku je ku yi gane za ku yi mitin to ku san akan abin da za ku yi in kun yi ne domin ku rushe addinin musulunci in kun yi ne domin cin mutuncin al'ummar musulmi duk Allah ya sani da haka Allah kuma zai kare kayansa a summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sannan Allah zai ba su labarin abin da suka tattauna a wajen mitin ɗin ranar alkiyama ina labi kulli shi na alim Allah kan kawai mai ilimi shi ga a yau mitin na musulmai ba ruwan shi da kowa in kaga musulmai suna mitin suna mitin ne ya za a yi kawai ci gaba amma ba sa mitin akan wani ya dame mu na ba ta mun gane da haka amma yaya za a addini mai ci gaba dan za mu zo na mu tattauna sai Allah yake cewa
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذب يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير نعم حسبهم جهنم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
Allah ce alam tara ilal ladhina nuhu anan najwa shin baka gani ne ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa ga waɗanda aka hana su yin ganawa irin wanda shari'a ba ta so sun mai hudu na limanuhu anhu sannan sai su dawo su aikata abin da Allah ya hana su waya tana jone bil ismi wal udwan suna yin gani ne wanda Allah ya hana na zunubi da kuma adawa wa ma saitar rasul sannan suna sabawa manzon Allah wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka sai su gaishe ka su yi ma sallama bi ma lam yuhaika bihi Allah da abin da Allah bai ma bai gaishe ka ba waya quluna fi anfusihim in kuma sun gaishe ka sai su dinga bada zuciyarsu laula azuna Allah bi maqalu me yasa Allah bai mana azaba akan abin da muke faɗa ba ai inda shi manzon Allah ne ai mun zage shi a zuciyarmu mun ɓoye manufar mu ai da haka mata Allah ya mana azaba wannan wani hujja ta gurin cewa manzo Allah ya ba manzo Allah bane ai da tun da mun yi haka to ma sai a yi mana haka na haka waya kuluna suna cewa fi anfusihim a cikin zukatansu laula yu'azzibuna Allahu bima naqulu me yasa Allah bai mana azaba ba da abin da muke faɗa hasbuhum jahannama wayannan sakamakon su wutar jahannama fa bi'sal masir tir da makoma wata rana Aisha tana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت جاء ناس من اليهود إلى النبي wasu mutane na Yahudawa sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya Aisha inna Allah la yuhibbul fash Aisha Allah ba san alfasha fakultu ya rasulullah alarta tara mai kulun ba kya ganin a afuwan lokacin da suka zo suka gaida annabi sama alaikum sama alaikum ko assama alaikum assama alaikum maimakon assalamu alaikum suka ce assama alaikum aisha mace ce mai kamar maza ba ta so tana ƙarfin zuciya tana ƙarfin zuciya ba ta shayi ba ta shakka ba da lokaci yayi ba da mun koma baya lokacin da aka mata ƙazafi a nan za a gane aisha mai ƙarfin zuciya ce amma mai haƙuri sai ta mai da raddi raddi mai zafi har annabi mata tsawa ya sake barakta ya rasulullahi baka ci abin da suka faɗa ba ne to ke ma baka ji abin da na faɗa ba ne da suka ce assalamu alaika ko assalamu alaikum nace wa alaikum mutuwa a kanka kuma a kanku a shi kenan wanwan kenan sun yi nayi daka annabi hana mu amsa sallamar yahudawa yayin suka faɗi wannan kalmar to idan wani ba bai hude ba musulmi ya yi ma wani amfani da wannan lafazin wajen gaishe ka ya za kamar a da gangan ba jahilci ba ne da gangan sai ce samu alaika ko samu alaikum ko a samu alaikum da gangan ya yi ko dan a tunaninsa baka cancance ma sallama ba kuma yana jin nauyin ya wuce ba tare da ya ma makamancin sallamar ba za ka sai amfani da lafazin yahudawa ya yi ma to za ka mai radiyar ta annabi ne kunta aisha sai mai rinci wa aleka shi kenan ko? to za mu take ta da insha Allah sai da rasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum malam bayan mutum ya yi wuturi iya sallan nafila ne ba zai kara ba ko kuma ya kunshi kowace ibada har da karatun alkur'ani idan mutum ya sallar tarawihi sai ya wuturinsa ya hada tarawihinsa to ba zai mai tarawihin ba bayan tara ba ba zai maimaita wuturin ba bayan wuturi biyu a dare daya na ba ta mun gane bayan wutari biyu a dare ɗaya wutari ɗaya ake yi to ya samu mutum ya wata nafilar bayan wutarin to na bangarorin na malamai akwai masu ganin in dai ka yi sallaka raka a goma sha ɗaya nan kuma za ka ƙare wata sallah ba dogoro da hadisin aisha manzo Allah baya ƙari akan raka a goma sha ɗaya a watan ramadan ne ko a wajen watan ramadan wasu na gantu ai nafila ba ta da kaidi ba ta da iyaka naka za ka yi iyayenka amma da wutare ne ba za ka rama ba wallahu a'lam na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله